أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونوحا نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرب إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح ما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ثبت جناني وأجري الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم وأعوذ بك من أن أغتال من تحتي إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى alhamdulillah muna gode ma Allah tabaraka wa ta'ala da ya ba mu ikon dawa don ci gaba da wannan karatu na tafsirin alqur'ani mai tsarki muna fatan Allah ya mana muwafaqa da abin da zamu karanta Allah ya mana muwafaqa da abin da zamu saurara Allah sa abin da zamu karanta da saurarawa ya zama sanadiyyar tsira gare mu duniya da lafiya alfarma annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam mun kwana jiya a cikin wannan kissa tajiran annabawa watan waɗanda wannan kissa ta kuru kissocin annabawa kamar da aka ce kissocin annabawa a cikin wannan Allah tabaraka wa ta'ala ya ambaci annabawa din kamar guda goma sha shida dan haka aka yi ta zano su aka yi ta zano su mun kwana ji a kissar annabi Nuh alaihi salam a dan dan uwan annabi Ibrahim shi ma Allah tabaraka wa ta'ala ba shi annabta sannan ya ba shi shari'a sannan kuma ya ba shi ilimi da ma'arifa sanin Allah sannan Allah ya tsamar da shi ya tseratar da shi daga mugunya alƙarya mai mugun aiki saboda mugun aiki ta zama mugunya alƙarya inda ku kano ƙauma sau'in kuma fasike wanda suke fasikai to wannan shi ne Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗi girman ni'imar da yayi wa annabi Lut na tsamar da shi daga waɗannan miyagun mutane ya halakar da su ya tsamar da watan shi annabi Lut alaihi salam to shine wa adkhalnahu fi rahmatina muka shigar da shi a cikin rahamanmu innahu min as-salihin shine babbar sarariya innahu hakika annabi wato lutu alaihi salam min salihin yana da cikin nagargari mana na kwarai waɗanda Allah tabaraka wa ta'ala ya buga musu tambarin salaha salihai wato suna ne wanda yake gama gari za ka ji wata rana Allah tabaraka wa ta'ala ya shigo da annabawa wato min salihin min salihin min salihin wataran kuma karji waɗanda ba annabawan ba ne min salihin ko kuma salihin wato su ne magadan annabawan kamar al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ala ra'sihim sahabbai sai kaji Allah tabaraka wa ta'ala ya ce watan mun gadar da ƙasa ga bayin waɗanda suke salihai ga bayin waɗanda suke salihai illal arda yarisuha ibadiyus salihun إن الأرض يرثها عبادي الصالحون ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون حقيقة متبتر أتكن التوراة cewa salihan bayinmu ne za su gada ƙasa aka ce to su wane ne suka gada ƙasa sahabban manzon Allah al'umman manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam su ne Allah tabaraka wa ta'ala ke wa tambarin salihai bayin Allah na kwarai salihai nan ma ga annabi Allah tabaraka ta'ala la ta'innahu min as-salihin wa nuhan haka na ya rasulullah wa zkur nuhan ka ambata nuhu nuhu kaga shi da an yi tariyar baya domin ya riga annabi ibrahim da annabi lutu don haka sai Allah tabaraka ta'ala ce wa nuhan haka na ma ka ambaci annabi wasan nuhu alaihi salam watan adabi ne akan Ibrahima da aka ce can ko laqad atina Ibrahima rushdahu min qabl hakika mun ba annabi Ibrahim shiriyar da min qabl tuntuni to nan ma sai aka yi adabi aka ce wa Nuha shi ma Nuhu aka ce mun ba shi shiriyar da min qabl tuntuni shi ake nufi ko kuma a'a wa kurnuhan ambaci annabi Nuhu alaihi salamu shine farkon manzo واذكر نوحا وما بعده إذ نادى من قبل الله تبارك وتعالى إذ نادى lokacin da annabi Nuhu ya roƙi Allah akan kakaran mutanensa nada ma'ana da'a ala qaumihi yayi mugunya addu'a ga mutanensa shine rabbi la tazar ala al-ardi min al-kafirin dayyara Allah tun da dai an buga an buga shekara ɗari tara da hamsin amma waɗanda suka yi imani ba su da mutum tamanin ba shekara dubu hamsin amma annabi Nuhu alaihi salam mutum tamanin ya samu duk mutanen daga baki ɗaya mutum tamanin da ya samu annabi Nuhu alaihi salam kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya ce masa yanzu daga yanzu ba wanda zai imani ba wanda zai sake imani an rufe imanin illa man kad amal sai wanda dama can ya riga yayi amma yanzu ba mai imani don haka sai annabi ya ce ya ubangiji tun da haka ne wa ta rabbi la tazar al ardi lil kafirin diyara innaka in tazawwu yudillu ibadaka wa la yajidu illa fajiran kafara ya ubangiji in ma ka bar su za su yi ta haihuwar fajirai ne kafirai kafin shi ma na yi kamar karatu mu na shekarar jiya ne ko jiya itibaru ma kana da itibaru ma sai in kuru da annabi ibrahim ya ce inni safi malamai suka ce itibaru ma ma ma sai kuru ne ma'ana abinda zai zama nan gaba abinda zai zama nan gaba to shi ma wala ilaha illa fajrul kafara ai ba za su haihu komai ba sai fajiri kafiri shi ko wanda aka haifa su mun ake yi ana haihuwar shi akan fitra كل مولود يولد على الفطرة أنا هاي وجه أكبر فطرة kenan wanda aka haifa da haihuwar shi kuma zai fajar da fara an yi la'akari da inda ya girma can za a fame kaga wala lillahi fajar kafara saboda haka ya ubangiji watan la tazarkar kamar koda ne gida daya wani ne ce fada rabbahu anni maghrubun fantasir ya roki Allah ya ce ya ubangiji halin da nake ciki ina buƙatar taimako ina buƙatar taimako sirrin jaye ne in suka musu duka wani lokaci sanyin asubahi ne zai sa ya farfado wannan haka ya ci gaba amma bai taɓa raki ba bai taɓa zamewa ba bai taɓa nokewa ba dangane da kiran Allah kaga ma a shakka jara a kan anbiya magana nan da shehu ya ce kai ƙarfin annabawa ya isa to shine wannan shine abinda watan Allah tabaraka wa ta'ala ke ambato ne ce wala wa nuhan inna da min qablu ka ambata annabi nuhu inna da lokacin da ya roki Allah akan waɗannan kafiran Allah ya halakar da su yace ko mai gida dai kar a bari domin an mutu za su tayi wa fajirai ne sannan kuma inni masalli maghrubun fantasir to wannan shine Allah ta'ala ke kissanta mana cewa min qablu wannan magana fa wannan kissa fa ta annabi annabi Nuhu alaihi salamu min qablu tun gabanin kissar annabi Ibrahim da annabi Nuhu tun gabanin kissa annabi Ibrahim da annabi Lut to lokacin aka yi wannan shine wa Nuh izada bil qabl fastajabna lahu Allah tabaraka wa ta'ala ce sai muka amsa masa abin da ya roƙa din ba halakar da su duka mun amsa masa halin da yake ciki mu tsamar da shi mun amsa masa yana shan wahala yana shan karyatawa ba abin da ba a ce mishi ba eh sun ce majnun wasdujir mazlun wasdujir mahaukaci bai san abin da yake yi ba abin da muka faɗa ma annabi nuhu alaihi salamu ba to shine ya kai kara wajen Allah sai Allah ta'ala ce fa fastajabna lahu sai muka amsa wa annabi nuhu alaihi salamu فنجيناه وأهله من الكرب العظيم الله تعالى فنجيناه تاكمك سيرا الدشي وأهله تودت سكي الإيمان كاردشي نل أهله با أهله وانشن با شن وانشن نفركو وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن كاغ أهلك iyalan gidanka sannan kuma wa man amana da waɗanda suka yi imani da kai sauran mu'minan al'ummarka to kaga an bambance a halaka can da man amana daban amma nan a halaka din su ne man amana wanda in an koma fassarar walan ma ja amuna najjayna nuhan wallazina amanu ma'ahu bi rahmatin minna Allah tabaraka wa ta'ala ce lokacin da al'amarin halakar da mutanen annabi Nuhu yayi lokacin yayi sai muka tsamar da shi najjayna Nuha muka tsamar da annabi Nuhu wa man amana ma'ahu da waɗanda suka yi imani tare da shi walladina amanu ma'ahu walladina amanu ma'ahu da waɗanda suka yi imani tare da shi to bi rahmatin minna to da aka sai aka ce watan wa ahlahu wa ahlahu illan waɗanda suka yi imani tare da shi wanda aka tsiratar da su bisa filisi a cikin jirginsa min alfarbil azim daga bakin ciki mai tsanani mai girma alfarbil azim mun tsamar da annabi nuhu min alfarbil azim malaman tafsiri suka ce alfarbil azim shine halakawa da ruwa da muka nutsar da mutanensa gabaki daya muka halakar da duniya gabaki daya shi mun tsamar da shi ne halaka ba kaga shine falajjainahu wa ahlahu waɗanda suke cikin jirgin ruwan nashi mutum tamanin din su ma basu halaka ba wa najjainahu wa ahlahu min al-karbi azim daga wannan mummunan bakin ciki da girma wasu suka ce min al-karbi azim abin da yayi ta gogayya da shi shekara 950 na wulakanci an karyata shi an ba shi kaci an faɗa mai mugunyin magana ba abin da bai haɗu da shi ba na wulakanci shi ne ma'anar min al-karbi al-azim mun tsamar da shi wa waladaina wa ahlu min al-karbi al-azim aka ce al-gharqu wa tadribu qawmihi lahu nutsawa da kuma ƙaryata wa mutane garin shi ne al-karbi al-azim wa nasarnahu min al-qawmi alladhina kadzabu bi ayatina innahum kanu qawma saw'in fa aghraqnahum ajma'in Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa nasarnahu muka taimaki annabi Nuhu nasarnahu nan kadaman tafsiri sun mai fasara biyu aka ce nasarnahu mun ba shi kariya ai hamailahu mun tsare shi mun ba shi kariya duk shekara ɗari tara da hamsin ɗin nan bai da taro bai da yawa su tamanin ne kawai amma kuma Allah ya ce muka tsare shi muka kare shi ba su iya sun kashe shi ba ba su iya sun halakar da shi ba kaga nasarnahu ai hamailahu mun ka mun ba shi kariya daga halakar su ko halakar wasu wasu mu suka ce nasarnahu wata mun taimake shi mun ba shi nasara a kansu wasu suka ce to in mun ba shi nasara a kansu ne ya kawo ma'anar min ba a ce wa nasarnahu ala alqawmi alladhina ba a ce wa nasarnahu ala alqawmi alladhina sai aka ce wa nasarnahu min alqawmi alladhina wannan asraru ne ma'ana min ce mai ma'ana ala kaga ke ne an ce dauki wannan min tana da ma'ana ala mun taimake shi akan mutanen da suka karyata ayoyin mu ma'ana mun ɗaukaka shi mun taimake shi akan su tun da daga ƙarshe ya aka yi shi ya tsira kaga mun taimake shi kenan mun ba shi nasara akan mutanen da suka kazzabu bi ayatina suka karyata da ayoyinmu addallati ala risalati waɗanda suka shiryatar a bisa manzancin annabi nuhu alaihi salam Allah ya silu ilayhi bisukin ba za su iya saduwa da annabi nuhu ba da wani mummunan abu innahum Allah tabaraka wa ta'ala ya ce haƙiƙa su kafiran nan na annabi nuhu kanu qauma sau'in aw sun zamo miyagun mutane yadda aka ce ma waɗancan mutanen annabi Nuhu kanu qauma sau'in fasiqin su ma sai aka ce kanu qauma sau'in fasiqin din ne ba ƙara musu ba saboda aka ce su ba su irin hali irin na kafiran annabi Nuhu da zaki wa maza su ba su wannan amma dai suna ƙaryata manzanni kuma suna ƙaryata ayoyin Allah ai da sun yi sun yi sun haɗu da su da mutanen annabi zo a cikin ƙaryata manzanni da ƙaryata ayoyin Allah abin da suke bambanta su da mutanen annabi Nuhu su da annabi Nuhu ba su mutanen annabi Nuhu ba sa irin wancan mugun aiki na mutanen annabi Nuhu za su su ba a rafka musu da fasiki da ba sai ka tsaya da aka ce innahum kanu qauma saukin mutanen banza ne saboda ayyukan banza da suke yi fa darabnahum ajma'in Allah ta'ala ce daga ƙarshe muka durmuyar da su a ruwa kafiran annabi Nuhu ajma'in baki ɗaya ba mu raga ko guda ba ko ɗaya ba mu raga ba tun da ya gaba ɗaya ba ya roƙa ya ce rabbi la tazar alal ardi min al kafirin dayyara Allah kar ka bar ko mai gida ɗaya to ba a bar ko mai gida ɗaya ba ai duniya ba gaba ɗaya aka halakar saboda addu'ar annabi Nuhu alaihi salam da abin ya kai ya kawo annabi Nuhu ya roƙi Allah Allah tabaraka wa ta'ala lokacin halakar wasu nasu yayi sai ce wasu na ilmin ka bi ayyuna sai ka kera jirgi ka sassaka jirgi yayi shekara biyu yana noma itacen da za a sassaka jirgin sai da aka shekara biyu ana noma itace don shi daga katako ne katako kuma shuka shi ake yi sai da ya noma na shekara biyu ana tara itace ana tara itace sannan aka zo aka yi ta yankan su aka yi ta yankan su aka yi ta yankan su sannan aka yi shekara ko shekara biyu ana hada wannan jirgin to da aka gama hada jirgin ne Allah tabaraka wa ta'ala ya ce to yanzu duk wanda suka yi imani sai ka shiga da su jirgin sannan kuma duka komai ka dauki biyu biyu na dabbobi min kulli min kulli zawjayn ithnayn kowanne tumfi ka dauki wata ne biyu namiji da mace namiji da mace namiji da mace haka ya shiga da su don a samu iri domin za a halakar da duniya ne duka da mutanen da dabbobin za a halakar don haka yanzu bari a riƙe iri sai aka samar da iri a cikin jirgin annabi nuhu don duk abin da ke cikin ba zai halakar to sannan sannan Allah tabaraka wa ta'ala ya ba shi umarni lokacin ya ce to ya hau jirgi kafin haka Allah sai dai ba da alama ta halakar da mutanen annabi Nuhu ruwa ne ya rika bulbulowa kuma ya rika bulbulowa daga watan tannur tanda wurin gasa burodi ko masa daga nan ruwa ya fara bulbulowa aka je aka kai wa sarki rahoto ko kuka to ga wani ruwa nan ya balle yana dan fitowa sai ce to ai a yi mashi lambatu a masa drainage haka kai da mutane sai suna daukar abin kamar wasa ne haba sai abin ya wuce maganar lambatu sai ya fara game gari ya fara game gari duk wannan so bai tabi ne ba to da annabi nuhu ya shiga jirgi Allah tabaraka ta'ala ya ba shi sirrin tafiya da sirrin tsayawa in zai ja watan giya ta farko bismillah mujriha wa mursaha bismillah bismillah zai ce jirgin shine giyawan ya yi kikin ya daga kenan da bismillah in yana so ya tsaya bismillah zai ambata sai jirgin ya tsaya to daga nan ne fa sun shiga sun kukulle an yi hawa hawa an ce hawa uku aka yi da kasan bene haka jirgin yake hawa hawa a nan mutane dabbobin daji dabbobin gida waɗanda ba su haɗuwa da juna to haka aka yi to sannan Allah subhanahu wata'ala ya ba sama umarni fa fatahna abwaab as-samaa'i bi ma'in munhamir وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وما الله على ذات ألواه وزفر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر Allah ta'ala ce sama ta keto da ruwa ƙasa ta keto da ruwa sai da ruwan sama da ƙasa suka haɗe da wanda na sama ta bulbulo da su da wanda ƙasa ta ambalo su sai da suka haɗe babu gab tsakanin na sama da na ƙasa kaga duk abin da ke nan yanzu yana cikin ruwan gari to haka aka yi wata shida ana cikin wannan aka yi wata shida ana cikin wannan sai da Allah tabaraka wata'ala ya ya ya lokacin da ya diba ma tufa ne kare yayi to sannan aka ba sama umurni shine cewa wa wakila ya abu la imahi wa ya sama waqlihi wa qila al ma'u wa qudiya al amru wa stawat al judi wa qila buda lil qawmi sahili sama ki dakatar da zuwa da ruwan kikanu ta kame ƙasa ke kuma watan ki shanye ruwanki wakila ya ardu lahima ya ke ƙasa shanye ruwan da kika bulbulo da shi duk ruwan da ƙasa ta bulbulo da shi zai ta shanye abin da ka ji na Allah yanzu wannan ba iko bane na Allah ruwan sama da na ƙasa sun cakuɗa amma ƙasa ta san nata ba za ta shanye abin da ba nata ba ta shanye abin da ta bulbulo da shi ta bar abin da sama ta zubo da shi ita kuma sama ba cewa aka yi ta shanye ba don haka na saman sai yawan su ne waɗannan manya-manyan gulabe irin mediterranean sea din nan da sauransu manya-manyan gulabe na duniya su ne ruwan da sama ta zubar lokacin tufana ita ƙasa ta shanye nata to sannan aka jirgin ruwa ya tsaya a judi daidai mausil can kudancin watan iraq to a nan ne aka sauko bayan wata guda annabi nuhu da shi da mutanensa suka sauko suka ci gaba da rayuwa kuma daga lokacin ba wanda ya sake haihuwa sai ya'yan annabi nuhu su ku samu da hamu da yafi ina wajen Allah zurriyatahu hum al-baqi muka sanya zurriyarsa su ne wanda su duk inda kaga wani mutum ne a jika annabi nuhu jika annabi nuhu wannan da haka Allah tabaraka wa ta'ala ya halakar da mutanen annabi nuhu ne fa amrallahu nuka nutsar da su a cikin ruwa ajma'in baki daya وداود وسليمان إذ يحكمان في الأرض كاغا كما أن قال نوتا وأن شغري سنجد فحنباوا سي الله تعالى جي واذكر داود كأنبت داود النبي داود وسليمان لننسى النبي سليمان واذكر قصتهما أيضا كأنبت قصة أيضا كما وتكن يا رسول الله إذ يحكمان في الأرض إذ يحكمان في الأرض lokacin da suke hukunci fil harfi a cikin abin da ya shafi sha'anin amfanin gona aka ce ya kuma da fil harfi ba fa lokaci ne suka zanna a kotu ɗaya ba suka yanke hukuncin a a kowa nashi yayi annabi dawuda ya nashi aka taho bakin garka mana an fito daga fada aka cimma annabi sulaimana a waje aka faɗa mishi ga yadda aka yi shi kuma ya nashi su ne allah ya haɗe ya ya hakumani ba a kotu ɗaya suka zanna ba suka yanke hukunci haka eh ba izi haku mari da ce an yi an haɗe su ba yana nuna lokacin da suka yi hukunci tare suka yi ba a kowa daban-daban yana shi izi haku mari lokacin da suka yi hukunci bil harfi a cikin abin da ya shafi amfanin gona wasu sun ce yabanya ce mai fitowa kankara gonarta ko ko a'a wata inibi ne mai fitowa akan itace ka san wani akan itace yake fitowa su ne simar to daga ashjaru suke amma hubu su kuma daga zuru suke zuru ya banya kara na dawa na gero na masara da sauransu wannan su ne zuru su ne daga ƙarshe abinda suke fitowa sunansa kwayanni hubu kwayanni amma masu yi akan itace dabino inibi da sauransu su kan akan itace suke yi su kan ƴaƴansu sunan su himar ba qubu ba to wasu suka ce ilimi ne wasu suka ce zuru ne mana yabanya ce mana kara ne to idh yahkumani bil hadd lokacin ne da suke hukunci bil hadd a cikin sha'anin noma idh nafashat fihi ghanamul qawmi wa kunna li hukmihim shahidin Allah tabaraka wa ta'ala ce watan iya kuma ni din nan kafin ma a cikin kissar tasu Allah na bayani akan ni'imar da ya yi wa annabi Sulaimana da annabi Dawud da mahaifinsa wanda ya haɗe su gaba ɗaya ya yi musu dama ana ambaton kissar annabawa ne domin annabi sallallahu alaihi wasallam a ƙara ƙarfafar zuciyarsa wa kullum na kusu alaika min anba'in rusuli rusuli ma nusabbitu bihi fu'adak domin a ƙara ƙarfafar zuciyar annabi sallallahu alaihi wasallam mu kuma mu karanci darussan da ke cikin kissar annabawa ko kissoshin annabawa to nan ka ga Allah na kisar zamanin ni'imomin da ya ma waɗannan annabawa guda biyu annabi Sulaiman da mahaifinsa annabi Dawud ni'imomin na da yawa amma ta farko wadda ta haɗe su duka ilimi da fahimta cikin addini da zurhin tunani a cikin addini da muka ba annabi dawuda da annabi sulaimana to ne shi Allah ya fara sai can kuma sai a faɗi abin da kowa yake banta da shi to shine aka fara ka ganin isar hukunci da suka yi kuma hukuncin Allah ya sa masa hannu yace yayi daidai sannan kuma wanda ya kuskure a cikin hukuncin al-ijtihadi annabi Dawuda Allah ta'ala ya tabbatar da shi ma din ko da ya kuskure yana da lada ta ijtihadi annabi Sulaimana shi kuma shine wanda ya daidai kuma da kamar darussa sai da zamu ji to shine Allah tabaraka ta'ala ke kisan samar yace idza fashat fihi ghanamul qawmi lokacin da ghanamul qawmi bisashen ko dabbobin ƙaumin mutane na fashat wato suka yi kiwo da daddare ba makiyaye idan an ce na fashat dabba ta yi kiwo kuma kiwon da daddare kuma ita kaɗai ba makiyaye an fahimta da an ji lafazin na fashat ta yi kiwo da daddare kuma ba makiyaye in aka ce hamalat ta yi kiwo da rana ba makiyayi an batta sagaga ita kadai ta tafi tana kiwon ta amma na fashe ita kadai ta tafi tana kiwon ta amma da daddare amma hamala ita ita kadai ta tafi tana kiwon ta da rana ita dabbar to wannan da daddare ne to wannan kamar hasilin yadda wannan kissa take kamar yadda shehu radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu ya kawo ta anan cewa wasu ne wata ɗabi'a ta faru dabbobin wani suka shiga a cikin watan gonar wani sai suka lalata amfanin gonar da suka lalata amfanin gonar to sai suka taho sai suka zo wajen annabi Sulaiman annabi a suka zo wajen annabi Dawud alaihi salam da suka zo wajen annabi Dawud suka kai kara gare shi sai ce waye mai dabbobi sai ce gani ne mai dabbobi ina mai gona ce gani ne mai gona sai ya tambaye shi ya aka yi sai tabbatar mashi ga yadda aka yi dabbobi su suka shiga gonar wannan suka yi banna suka lalata sai ya anshe domin an yi an yi kawo bayanin da fuska biyu amma fuskar da malaman tafsiri suka fi karba ita ce shewa ya kawo ana radiyallahu anhu yace sai annabi dawud alaihi salam sai ya karbi dabbobin mai dabbobi sai ya ba mai gona yace gashi watan madadin bannar da aka yi maka ta amfanin gonar da za ka sama a wannan shekara gaba gida sai ya amsa sai ya ba watan mai mai mai gona sai suka fito da suka fito sai suka ga sai suka haɗu da annabi Sulaiman da suka haɗu da annabi Sulaiman alaihi salam sai annabi Sulaiman ya ce ya aka yi sai suka ce kaji kaji yadda watan annabin Allah ya yi ya ce kaji kaji yadda annabin Allah ya yi yace yayi yace ya anshe dabbobi na ya ba mai gona sai aka aka yace ni dai gaskiya da ni ne da ba haka bane ba to sai labari ya kai ma annabi Dawud alaihi salam sai ta kira masa Sulaiman da ya kira annabi Sulaiman alaihi salam sai ta bace sai ce na hada kada watan alaƙar da ke tsakanina da kai na zama babanka sannan da zama na annabin Allah kai man bayanin ni ka fahimta cikin wannan matsala wannan qadiya annabi Sulaiman sai ce to ni ba abin da na fahimta tun da lamarin haka yake shi da ya rasa amfanin sa na wannan shekara shi kuma da ya rasa dabbobin sa ka toka gaba ɗaya to ni ina da wata mutum to ka ji lokacin ijtihadi ya shi sai ya ce ya za a yace to a ɗauki dabbobin mai dabbobi a ba mai gona amma tamfurare tamfurare ya riƙe kaga nono shi zai riƙa sha sufi in ya taru gashin nan shi zai rika datsa ya yi amfani da shi ya je ya sayar ya tatsi nono ya je ya sayar kaga kamar gonar shi tana nan tana ba shi amfanin gona daga amfanin gonan nan nashi da ya rasa to ya same shi daga amfanin dabbobi ne shi kuma kaga dabbobin shi na nan kamar ana kiwa ta mashi har zuwa baɗi kaga in baɗi yayi ya gyara mai gona ta yi sai su hannu ba ko da zai amsa ba shi gonar shi tana lafiya ɗan kafin dabbobin shi kuma barna shi kuma ya mayar mashi da dabbobin shi lafiya lau yadda ya amshe su yace to alhamdulillah na ji daɗin da wato wannan hukunci naka to shi ne Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa sai muka fahimtar da annabi Sulaimana wannan zance wa kunna li hukmihim shahidin sai muka zamo wata mun zamo matabbata shahidi da mahadarta li hukumihim ga hukuncin da annabi Sulaiman da annabi Dawud da suka yi wasu suka ce to ya aka yi an ce li hukumihim kuma su su biyu ne an ce wa Dawud da wa Sulaiman ai su biyu ne to ya ke kuma aka ce li hukumihim wasu suka ce ai daga nan ma ne aka samu jam'i yana tashi daga mutum biyu da haka yanzu in ka samu mutum ɗaya kuka yi sallah kun samu ladan jami'i daidai kuke da jami'i daga wannan wasu kuma suka ce a'a ana nufin ai su waɗanda aka yi mahukuncin fa idan aka kai su ai hadda su aka haɗu da annabi dawuda da annabi sulaimana da mai gona da mai dabbobi su ne aka haɗa sai aka ce li hukumihim ga hukuncin su shahidin muna mahalarta watan a kanmu a gabanmu watan aka yi wannan hukunce hukunce
ففهمناها سليمان وكلنا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين وعلمناه صنعة لبوس لكم لنحسنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون
Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa mana a gangame ni'imar da ya yi annabi Dawud da annabi Sulaiman wanda ta haɗe su gaba gida. Kaga ya ce Allah tabaraka wa ta'ala sai ya ce fafahamna wa kunna li hukmin shahidin to sannan fafahamna ha Sulaiman sai muka fahimtar da annabi Sulaiman a cikin wannan hukunci menene daidai menene yafi zama daidai shine abin da malaman tafsiri suka faɗa bisa kan riwayoyi kamar da Ibn Jarir al-Tabari ya kawo abin da muka karanta na cewa Allah ya sanar da Annabi Sulaiman ga yadda za a yi kuma Annabi Dawud ya kira shi ya karanta mishi kuma shi ma ya gamsu aka aiwatar da haka nan za ka yi wa kullal atainahu hukman wa ilma kowanne daga cikin su mun bashi watan hukman annabta wa ilman da sanin shari'a wa ilman da ma'arifa sanin Allah kaga wannan aiki duka gaba daya gaba su kaga Allah sai da ya fara gabatar da abin da ya haɗe musu gaba ɗaya duk gaba ɗaya ni'imar da ya ba su gaba ɗaya sannan sai ya tambayi kuma a lura da wani abu malamai mu haƙiƙai da tafkiki suka ce farkon abin da Allah tabaraka wata'ala ya fara ambato ilimi sai ce ya ba su ilimi ai ba ilimi kadai aka ba su ba an ba su mu'jizozi da yawa kamar yadda za mu ji wa sakarna ma da wutar jibalin sabihin wa tsayar ga ta gaba sannan wani Sulaiman riha shi ma annabi Sulaiman an ba shi kaza da kaza da kaza amma ni aka fara ambato ilimi aka fara ambato don haka malamai suka ce annal ilma hadha tabi'u dallu ala annal ilma afdalul kamalati wa azamuha ilmi shine mafi girman kamala ilmi shine mafi girman kamala kuma shine mafi watan daukakar ta domin Allah tabaraka wa ta'ala qaddama dhikruhu hawla ala ala sa'irin ni'amil jalila shi Allah ya fara ambato a duk cikin ni'imomin da yawa annabi Sulaiman da annabi Dawuda ilimin ya fara ambato domin akwai tasirin jibal sakalla ma da wurin jibal wa tsayar sannan wani Sulaiman riha amma duka sai Allah tabaraka wa ta'ala ya fara ambaton ilimi da ya ba su sai ce wa kullal atina hukuman wa ilma kowanne daga cikin su mun ba shi hukuman annabta wa ilman da kuma ilimi wa kunna fa'ili wa sakkarna ma'a dawud al-jibala Allah tabaraka wa ta'ala daga nan kuma sai ya fara wariya ma'ana ware kowanne daga cikin su ya ambaci abin da ya bashi shi kadai kaga nan wa kullal atina hukuman wa ilma kowanne an bashi annabta an bashi ilimi kaga sun yi musharaka sun yi daidaito sun samu ittifaqi akan wannan sifa ko hukuman wa ilma to sannan sai ce wa sakkarna ma'a dawud al-jibala yusabbihna wat-tayr mun hore watan aljibala duwar watsi wasaira da tsuntsaye yusabbihi na suna tasbihi gabaki ɗaya ma a dawo da ai ma a tasbihi dawuda tare da tasbihin annabi dawuda annabi dawuda yana buɗe baki yana tasbihi duwatsu na amsawa tare da shi tsuntsaye annabi dawud yana buɗe baki yana tasbihi tsuntsaye na amsawa tare da tasbihin annabi dawud alaihi salam wannan mu'jiza ce babba Allah tabaraka wata'ala ya ba annabi dawud alaihi salam duwatsu manya manya na tasbihin tasbihin sa tsuntsaye na tasbihi da tasbihin annabi dawud malamai muhaqqiqai suka ce dukkan abin da Allah ya ba wani annabi فقد أوتي نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم نبي ظالم الله تبارك وتعالى يابا النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم واتم أبن دي دي دي أبن دي مركوب النبي ذاك ذا أظن مقارنة كون النبي درجة دوة كرامة دوة معجزة دوة آية ثم أنا أقول أبن الله يابا النبي كرامة ba sai abin da Allah ba wali ba a girmamawa ake rubu girmamawa to abin da Allah ya girmama wani annabi da shi ta fuskar mu'jiza ko aya wadda za ta nuna wato kudura ta ubangiji wadda za ta nuna gaskiyar manzancin sa idan Allah ba manzo Allah ya yi sallallahu ta'ala alaihi wasallam malamai da suka zo sai da suka rika zaƙalo hadisai da ke tabbatar da irin wannan tafsiri da Allah hore ma annabi dawo da duwatsu da tsuntsaye na tafsiri da tafsirin sa sai da Allah ramar Allah wannan kamar da Imam Al-Baihaqi rahimahullah ya ruwaita na tafsirul hasa a tafin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan Imam Al-Baihaqi ya ruwaice shi hadisin Abu hadisin Abu Dharr al-Ghifari hadisin Abu Dharr al-Ghifari Abu Dharr al-Ghifari yace wata rana ina ta neman in samu wata dama tsakanina da Annabi sallallahu alaihi wasallam domin ina bibiyar khalawat inda duk annabi yake keɓe shi kaɗai to ina da kwaɗayin in gana ɗan kuka don in haddato wani abu aka abu gami a kifari ya ce ya ce wata rana sai na samu manzo Allah shi kaɗai ba kowa sai ni sai na zo na zanna ina zuwa na zanna sai ga sai na abu bakar ya zo sai na bakar ya zo samu wuri ya zauna ana nan sai ga sai na umaru ya zo ya samu wuri ya zauna ana nan sai ga sai na usmanu ya taho sai samu wuri ya zauna yace akwai duwatsu kamar goma sha ɗaya a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam ko guda tara a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya dauke su da ya dauke su sai sa a tafin sa yana sa su a tafi sai da suka yi ta tasbihi duk wanda ke wurin sai da yi suna subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah ko subhanallah wa bihamdihi subhanallah al-azim subhanallah wa bihamdihi subhanallah al-azim a tafin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam وصبحت الأحجار في وسط كفه وأحيا الذي قد مات رأس الصوارف وشيني wannan al-imam al-bayhaqi rahimahullah ya ruwaci wannan tafsiri yace da mazalla ya aje su sai suka ji da ya aje su kasa ya rabo da su daga tafin su sai suka ji sai yace ba sai na ga taro hannunka ya taro hannunsa sai ya yi zuwa sunan sai ya zuba a tafin sai na bakar sai aka ji suna ta tafsi aka ji suna ta tafsi sai ce aje ya aje ya ɗiba za a tafin sai na umar suka yi haka a tafin sai na usman suka yi haka har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce waɗannan duk khalifu fi mana waɗannan duka zuri ne na khilafa zurin khilafa wannan zurin khilafa yace tun daga ran nan ban yadda duk wanda zai saki wata magana kan sayyidina Usman bin Affan don na san matsayinsa wajen manzon Allah na ga yadda aka yi gabana ba labari aka bani ni ji Abu Bakar al-Bukhari radiyallahu anhu to haka ba yana daga misalan duwatsu su yi tasbihi ko su gaida annabi sallallahu alaihi wasallam yana da yawa a hadisai ingantattu kamar yadda imamu ahmad ya ruwaita hadisin jabir bin samura radiyallahu ta'ala anhu abin da jabir bin samura yake cewa manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam yana cewa inni la inni la a'rafu la a'rifu hajaran بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث إني لا أعرفه الآن فقال الله صلى الله عليه وسلم yace inni la a'rifu hajaran bi makkata kana yusallimu alayya qabla an ub'atha inni la a'rifu al ko wa inni la a'rifu al maza Allah yace akwai wani dutse a makka tun kan a aiko ni ban taba wucewa ba sai yace assalamu wassalamu alayka ya rasulullah assalamu wassalamu alayka ya rasulullah abinda dutsen nan ke faɗa kenan kuma imam muslim ya rawaito wannan takan malamin sai to abi shayba abubakar ibnu abi shayba haka dama al-imam tirmidhi daga misalai ne na wannan mu'jiza wanda Allah ya ba manzo Allah ya rika manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam sayyidina ali dan taka sayyidina ali karramallahu wajhahu wa radiya anhu yake cewa wata rana a makka mun fita shan iska gefe gefen makka yace amma ba mu shude ba famastaqbalahu jabalun wala shajarun illa qala assalamu alayka ya rasulullah babu wani watan dutse ko kuma ice da manzon Allah ya fuskanta duk dutsen da manzon Allah ya fuskanta sai ka daina cewa assalamu alaikum ya rasulullah duk iccen da manzon Allah ya fuskanta sai an daina cewa assalamu alaikum ya rasulullah a wata riwaya sai na aje ce ma mararna ba mu shuɗe ba bi hajarin wala shajarin wala madarin illa qala assalamu alaikum ya rasulullah ba mu shuɗe ga icce ko da dutse ko ga wani hoge ba fa sai ya gaida manzon Allah sallallahu alaihi wasallam misalan da irin wannan suna da yawa ai annabi sallallahu alaihi wasallam saboda girman sa wajen Allah ba Allah ya bashi abin da ya ba annaba ba matsayin sa ya wuce matsayin sa ya wuce nan Allah ya bashi abin da ya ba annaba shi ba abin da aka ba annaba ba a bashi a'a a ba ma sahabban sa a ba abin da aka ba annaba ba kaga wannan girman annabi ne sallallahu alaihi wasallam a ba sahabbansa irin mu'jizar da aka ba wani annabi sai a ba ɗaya daga sahabin annabi ko kuma ɗaya daga waliyan al'ummar Muhammad sallallahu alaihi wasallam akwai Abu Muslim al-Qawlani wanda Ibn Kathir ya kawo a cikin sahihu mu'izatin nabi yace Abu Muslim yana tasbihi da tasbih jan tasbih tasbihin da ake takataka gan to Abu Muslim al-Qawlani ka ji ita tasbin bancin ta ta karbu a sunna har karama gare ta abu muslim alkaulani yana jan tasbi sai sai sai gengedi ya kama shi sai tasbin ta faɗi ko da ta faɗi hannun shi na nan yana ja tasbi tana jan ƙasa to wannan tasbin ko da yake farkawa sai ya ji tasbin tana tasbihi ga Allah diyan tasbin fana tasbihi ga Allah kaga in Allah ba annabi Dawuda wa sakharna ma Dawuda jibala yusabbihna wa tayr sai Allah ya ba dai daga al'umman manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya'yan tasbina tasbihi da tasbihin Abu Muslim al-Qawlani Abu Muslim al-Qawlani to wannan kissa da Abu Muslim kamar yadda Ibn Kathir ya kawo ta cikin sunan Nabi yana farka mamakin da ya ishe shi sai ce ummu muslim ta hoki gani tana zuwa sai ce hoki gani tana zuwa ta yi tsaye a kan tasbin ga tasbin tana kewa da kanta ba mai ja tasbin na kewayawa da kanta ba mai ja kuma tana karanta tasbih Allah babbar wanda Allah ke nan sallallahu alaihi wasallam abinda Allah ya bashi abinda Allah ya ba annabawa yana ba manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam eh su ya zama ta fuskar karama gare su إما أن الله أتبع سيد المعجزة فيه وعلمناه صنعة لبوس سن وكنا فاعلين الله تبارك وتعالى وكنا فاعلين duk wannan aikin ai ba wani abin ganin ba kuma abu ai duk mune masu yi ai mu ne masu yi kaji Allah tabaraka wa ta'ala ya kora zuwa ga wata hakika dukka baki ɗaya ba ka ajiye komai wa kunna fa'ili ba an ce duwar wasila tasbihi ba ba an ce tsuntsaye na tasbihi ba Allah ta'ala ce kunna fa'ili ai mu ne masu yi ai mu ne masu yi Allah akbar wa kunna fa'ilin eh wannan tafsiri tasbihi ne na duwar watsi da tsuntsaye da suke yi ma abu tare da annabi Dawud alaihi salam watan abun mamaki ne ko da yake abun mamaki wajen ku in kana ajaban indakum wa inna fa'ili ko da yake abun mamaki wajen ku mu ne ai masil mu ne masil na akwai wanda ke yi ba Allah ba ba mai yi ba Allah za ka yi kunna fa'ili ai mu ne masil ya ga lokaci yayi an akwai
alhamdulillahi ya da kafa mata da kai a tsakanin mu da yau su ne kamar haka ɗaya ne wanda siha ne ya ce ana gafar kamalan ba ana kai da siha a kan samari masu shaye-shaye saboda abin yanzu ya koma lokacin kamar aiki duk da cewa lokacin azumi to yana da kyau gaba da yi kira ga samari a kan muni wannan aiki na shaye-shaye da kuma muni aikin da aka yi bayani jiya na liwaɗi wanda shi ma samari da yawa yanzu suna wannan aikin ko neman buƙatu na duniya ko kuma da abu makamantar wannan mana ya ƙara ya ƙara da suka a kan wannan sai dai kuma ya ce a madadin kwamiti na tahajjo da tarawih wannan masallaci suna sanarwa cewa da ke a farko da ka da amma kun samu karantawa za a fara sallar tahajjud yau ke na ranar litinin sha tara ga watan ramadan daidai da hudu ga watan shida karfe nawa
wata hudu lokaci ba amma ke sha na dare ko karfe ɗaya ne ko karfe ɗaya ko sha biyu da rabi ko wannan kuma daga iyalan marigayi mala abubakar gallo ɗalibi bayan kuna sadaka wani alƙur'ani guda hudu suna neman a yi addu'a zuwa gare shi sai wannan shi ma neman addu'a ne ya ce assalamu alaikum gafar da malam da Allah ya taimake ni da addu'a ina bangaren kiwon lafiya ne kuma ina rubuta jarabawa har su uku amma ban ci ba ina so ma ya taimaka mani alfarma alaihi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ka sadaka naira hamsin na wannan shi kuma ya ce aka maka zamu ina neman addu'a ka da ta sauran yan uwan musulmi ga yata da Allah ya wa rasuwa ranar juma'a da ta gabata wassalam malam aliyu abubakar shi kuma wannan ya ce assalamu alaikum ga sadakar littattafai nan a raba kamar haka sunan littafin kashi na ɗaya hukunce-hukuncen tsaki da zihari kashi na biyu hukunce-hukuncen dinya da jana'iza wallafar abdul mansur malam muhammadu da alhajar sau a direshin shi bakin tsohuwar gadeji tashar lalin lalin kudu wala kusau ya ci za a ga wannan littattafai kamar haka littafi ɗaya a ba malam mai wa'azi littafi biyu a ba masallaci littafi biyu a ba makaranta wakafi littafi ɗaya a ba mai jan baki da nufin Allah ya kai ladar ga iyayena wanda ya rubuta littafi shi ne wanda muka faɗa tun da farko wanda su ne sakonnin da muke da su Allah ya kai ladar ga iyayen shi shi ne kare ka ma'ana a wani yawon rubutu a kan dali na karanta na a kai alhamdulillah wannan sauran rubutu ne ma kuma rubutu da Allah ya rubuta su amin waɗanda su kawo sauƙi ana saka musu alkhairi ya karɓa musu biyan musu mizanin ayyukansu masu bukatu daban-daban ubangiji Allah ya musu a kuma annabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda suka so a yi nasiha addinin musulunci addini ne da aka gine shi akan nasiha wannan nasihohi ne masu muhimmanci kuma takaitaccen lokacin da ake da shi yayi kaɗan amma dai komi kurewar lokaci insha Allah ne lafazi ɗaya abinda ake so dama a ce Allah ya ce don mutum hankali shi dawo tare da shi Allah ya ce ai don ne Allah ya ce a bari ya bari ko ba tare hujjoji ya ga mai imani cewa haka ta shaye-shaye abu ne wanda bai dace da samari ba bai dace da matasa ba shekarar da yake muka ji samari da zamanin sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam dan shekarar da bai kai bai wuce shekara ashirin da wani abu ya zama cikin gwamnati sayyidina abdullah sayyidina umar bin khattab radiyallahu anhu shine sayyidina abdullah bin abbas me ya kawo haka ya kiyaye mutuncin shi ne har ya zama mutumin kirki har da iya ake kafa gwamnati da shi haka ya dace samari su zamo su watsi da sha'anonin banza abin da zai raba su da mutuncin su ya raba su da lafiyar su ya raba su da addinin su ya raba su da mutuncin su to su yi watsi da wannan abu shaye-shaye suna raba mutum da addini su raba mutum da mutunci su raba mutum da hankalinsa su raba mutum da komi nashi ba ko duk wanda zai zo ya duk abin da zai wannan ta'asa bai dace a ce matashi wanda al'umma ta dogara a kan shi al'umma gaba ɗaya ta dogara akan matasa domin tsoffi babbana suke yi yanzu zuwa ake kallo matasa don haka don Allah matasa su yi watsi da wannan mugunyar ɗabi'a ta shaye-shaye su zamo masu amfani ga kawunansu masu amfani ga al'umma sannan kuma masu sai musu nan su ji tsoron Allah su ji tsoron Allah duk wanda ya halaka ya halaka ta sanadiyyar wani ƙwayar da ka sayan mai duk yanayin da ya shiga Allah tabaraka wa ta'ala sai ya tambaye ka in ka sayan ma mutum miliyan matashi mutum miliyan ko mace miliyan ɗai Allah tabaraka wa ta'ala sai ya caje ka da laifin halakar da mutum miliyan ɗaya ina mutum zai saka shi ina mutum zai saka shi da haka masu sai musu su ji tsoron Allah zai da sai musu sannan kuma nasiha ta biyu wannan mummunan aiki wanda aka ce ya zama ruwan dare a irin wannan lokuta annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce aqufu ma akhafu ala ummati bil qawmi mafi mafi munin abinda nake ji ma umma ta tsoro ka ko san duk abinda maza Allah ya ce ahwa ma akhafu ala ummati mafi munin abinda nake ji ma mafi tsoron abinda nake ji ma umma ta tsoro aikin da al'amuru saboda haka wannan mummunan aiki ne da ke halakar da mutunci ya halakar da rayuwa ya halakar da addini mun ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ranar tashi alkiyama Allah ba zai kalli alfa'il wal maf'ul bihi ba mai aikin liwadi da wanda ake yi da shi Allah ba zai kalle su kwata kwata ba zai kalle su ba zai magana da su ba zai ci kurkurun na rufa dakhili ku shiga wuta kawai tare da masu shiga wannan al'amari mai sauki ne ba mai sauki ba ne kuma dukkan abin da zai ja mutum sai ya rabu da Allah ya same shi to ai wannan al'amarin in mutum ya lura ya san cewa shi ya samu nasara a kai menene Allah tabaraka wa ta'ala ba zai azurta ka ba sai ka saba mishi duniyar da ba ta kai fiffikin sauro ba a wajen Allah har ake ganin Allah ba zai ba da ita ba sai an yi fito na fito da shi kaga wannan watan sai kara ta shiga dama shi dan ya ce lallai sai na rinjaye su sai na kullo musu ta kaza sai na kullo musu ta kaza sai na kullo musu ta kaza duk wanda ke ganin zai yi mummunan aiki irin liwadi ko kuma abin da ya kama da wannan ko ya sa qur'ani a matsayi ko kuma ya kona qur'ani ko ya saka qur'ani yayi najasa duk waɗannan kafirce kafircen watan ana samun musu to wannan laifi biyu ga dai saba Allah kai tsaye kuma yaƙi ne da Allah sannan kuma muna lama Allah zato muna lama Allah zato ne domin wanda zai yake ganin Allah tabaraka wa ta'ala ba zai biya masa bukata ba saboda sai ya bi ta bayan gida sai ya saba da Allah to ya muna lama Allah zato Allah tabaraka wa ta'ala duk abin da za a nema ci wanda wani tunanin shi lalace sai ya saba ma Allah ya da yiwu bukatar duk wanda ya neme ta akan tafarki mustaqimi Allah tabaraka wa ta'ala zai bashi menene ba duniya ba duniyar nan da ya ba kafiri ya ba mutum ya ba fajiri ya ba salihi to ai ko kaga kamata ya mutum ya natsu ya aje hankali shi kada ya saba ma Allah da neman duniya kada ya dai rabu da Allah har ma abun ya kai ga kafirci domin duk wanda yake dauka abun wani itikadi ne ba wani kafirci ubangiji Allah ya yashe mu matasa su ne kashin bayan al'umma idan sun lalace al'umma gabaki ɗaya ta lalace in sun zama na kwarai al'umma ta zama na kwarai kuma sun samu watan an samu in sun yi zama na kwarai al'umma tana da mustaqbal mai kyau mustaqbal mai kyau ma'ana future mai kyau al'umma tana da shi to abin da ake so kowace al'umma ta zama tana da future mai kyau to ba za ta samu mustaqbal mai kyau ba sai in matasan da sun zama na kwarai a koma ga Allah a koma ga Allah kada ka yadda ka bi wasan son zuciyar wani wanda zai halakar da kai don duniyarsa kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yace babu watan wanda yake mafi koma baya kamar wanda ya tafi yadda lafiyar shi don ya daɗa duniyar wani ai kaga duk wanda ya yadda ya bi wani cikin mummunan aiki da irin wannan bajirci na liwaji ya yadda ya tafiyar da rayuwar shi ta lahira ya hasarar ta domin ya kyautata rayuwar wani ta duniya akwai hasarar da tafi wannan to Allah ya kiyashe mu Allah ya tsare mu Allah ya tsare matasa Allah ya tsare al'umma Allah ya kiyaye musamman Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya tabbatar da samari da sauran al'umma da baki da akan tafarkin sayyidina Maulana Rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wasallam har sahabi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da farin ciki da kowa bijatan sayyidina Maulana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lokaci ko ko da ka lokaci yayin sai mu yi fatiha da sauran fatiha بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح الاولين والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره والمدار العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين